idan ya zama an yi nasiha a ciki to amma shi wato na zinarin da azurfan da bambanci da na yanzu to saboda su kudin yanzu kaga wato wajen kimar su so in an ga dama sai a yi ta wasa ma da kimar ba kamar zinari da azurfa wanda yake su suna da kima tasu ta kansu ba wadda yake ba za ta yiwu a ce za a yi wasa da kima ba amma kamar wannan kudi ne yanzu kagan an ga dama sai a yi ta wasa da kima ko dai a daure ya zama kima ta yi sama da gangan ko kuma a saki ta yiwu kasa da gangan to shi yasa da bambanci to amma dai ko da shi din da in an yi nasiha to ba ko in an yi da nasiha ba ko ne wanda yake yana da kuɗi a dukiyarsa a kuɗin wata ƙasa ne in ya tashi ba da zakka ya fitar a kuɗin wata ƙasa inda ya zama haka maslaha ce ga su waɗanda suka cancanci a basu in hakan ya fi maslaha ga waɗanda yake su suka cancanci a basu zakkar to ba komai shi ma to niyyar zakka wajiba ce wanda zai ba da zakka dole sai ya yi niyya da zai ɗauki dukiyarsa ya bayar a ƙarshen shekara ba tare da niyyar zakka ba to wannan zakka ba ta kare daga kansa ba tana nan a kansa shi ya sa ma wasu malaman ma suka ce ai ko da gaba ɗayan dukiyar ta sai ɗauka ya bayar bai yi niyyar zakka ba to ana bin sa zakkan nan duk sanda ya samu sai ya biya yana da dukiya dukiyar ta shekara zai ba da zakka zai ba da wato zakka ta dukiya haka zinari ko azurfa kuɗi zakkarsu ɗaya ne cikin arba'in ko rubul ushiri to a maimakon ya bada ɗaya cikin arba'in ɗin nan sai ya ɗauki ma dukiyar gaba ɗaya ce shi bara ya kyauta da ita bara ya kyauta da ita ba zakkar ta waje ba a kanta bai fitar da zakkar ba to ya kyautar nan ba da niyyar zakka ba bai hada da niyyar zakka ba cewa to shi da zakkar da abin da yake ba zakkar ba ma diya baya a'a shi ya dauka kawai yayi kyauta to wannan zakkar ana bin sa ko ya dauka yayi sadaka da ita haka to ana bin sa zakkar wannan zakkar sai ya fitar da ita tunda yake shi san da ya ba tun da ya niyya ba amma idan ya hada da niyyar zakka shi kenan ba abin sa to to wa tafrikatuwa haka na wajibi ne a raba zakka bil mawdu'in da zai wajabar fihi a gurin da ta wajaba a inda yake ta wajaba a nan ake raba ta kada a ɗauke ta a kai ta wani waje sai ko idan ya zamo a wani wajen akwai talakawa wa'anda yake sun fi talakawan wajen da ta wajaba tsananin talauci to wannan sai a cire mafi yawa ga su wa'yancan talakawan na can wajen in ya so a raba kaɗan a nan kuma ladan kaiwa ba wai daga cikin zakar za a bayar ba a'a daga baitulmali ne sai a bayar daga baitulmali amma ba a ce a cikin zakar za a ɗiba ba tun na ɗiba cikin zakar an rage kenan ta iya zama ladan kaiwar ya kai wajen rabi ma hin dangane da nisan wajen ko ya zuwa wajen to shi yasa aka ce daga baitulmal za a ba da ladan kaiwa in ya zama kuma abinda za a ba da zakar wato kamar dabbobi ne ko abinci zakar noma ce to ya sai a siyar a nan in ya so a ɗau kuɗin a je can inda za a ba da zakar a siya a baya a sai irin wannan abin dabbobin ko irin wannan noman kayan noman a bayar da zakat tasa haka tunda kai kudin daukan kudin haka so da yawa ya fi sauki daukan kudin so da yawa haka ya fi sauki sai dai in ya zama an gamu da irin halayen da yanzu kamar nan muke ciki ko inda wani lokacin tafiya ma da kayan har ya fi sauki fiye da tafiya da kudin mako to la yajuzu naqluha anhu a cirar zakar daga inda ta waje ba baya halatta baya halatta a ciri zakka daga inda yake ta waje ba a kai wani waje illa an yakuna mawdi'un akhar bihi fuqara sai ko idan ya zamo ga wani waje wato wannan ya kunu din kana ce wadda take cikakkiya mai ma'anar yujadu sai ko in an samu wani waje daban wanda yake akwai talakawa a cikinsa
إسلاما wanda yake sun fi tsanin talauci sun fi tsananin talauci فإنه يؤتى منها wato daga waɗanda suke wajen da zakat ta waje ba fa innahu a wannan halin lamarin da sha'anin yauda minha za a bayar daga cikin zakaɗin nan في موضع الوجود a inda yake ta waje ba a ba da kaɗan وينقل أكثرها للأعدام lilla adami a ciri mafi yawan a kai wa waɗanda yake su sun fi tsananin wahala sun fi bukata sai a ɗauki mafi yawa daga cikin zakar su a kai musu to to alhamdulillah to ya isa amma da karhanci a masabar imam malik in aka ce za a bada kuɗin to ya isa amma akwai karhanci eh hanafiyawa ne suka ce ai wanda zakka ta hau kansa ta wani abu in ya ɗau kuɗi ya bayar ma wannan ba magana karhanci amma da shafiyawa da malikawa su sun tsananta cewa abinda dai irin abinda mutum yake da shi wanda zakka ta waje ba a kansa a cikinsa to ya baya ba ya ce ai bara ya ba da kuɗin ba don mai yiwa cewa ya ba da kuɗin ko akwai wata munakisa da yake so ya yi ko Mhm, ana hangen cewa akwai munakisa kuma kamar imamul gazali akwai eh, wata tambaya da aka yi masa to yace ba da amsa shine ya kawo misalin irin wannan yace su shatawa abinda suka duba shine cewa tun da an ce zakkan nan ka fitar a irin wannan nau'in me za ka ce za ka fitar a wani ko da kana ganin dukiyar za ta toshe talauci kam a in ka ba da kuɗin haka zai taushe talauci kamar wannan tunda baka san asirin da yake cikin haka ba Mhm, ba san asirin da yake cikin cewa haka ba da yake misalin wannan kamar mutumin da yake ya ya zauna a waje ya samu mahaifinsa ya zauna a waje ya yi gida a waje to a wajen akwai mucizai to amma shi mahaifin yana da wani asiri na mucizan akwai wani irin nau'in turare da koyaushe shi yake sawa a gidan nan sai ya zama zai ba su da ikon zuwa wajen to sai waɗannan na sosiya cewa to kaga gidan nan ko da bayan raina in za ka zauna ka ringa sa irin turaren nan irin turaren nan da kaga ina sawa ka ringa sawa to shi ɗan ne yiwa idan ya karambani ya ce a wani wataran ya karambani ya ce a za ga shi yanzu ma an samu wani turare wanda ya fi irin wanda baba yake sawa ƙanshi tun da dai watakila abin da ya sa ai baba ya ce ringa sa turaren nan saboda kanshi ne to bari an sa wannan kaga me yiwa shi wannan turaren ta ya fi wancan din kanshi amma kuma ba wannan asirin na magani a cikinsa in ya sa sai ta yi miki zan su zo wajensa in ji gazali shi imam eh, hujjatul islam gazali mhm. to rahmanur rahim فصل to faslo wannan fasali ne إذا عزل الزكاة idan za a zana zakata idan wanda zakka ta wajaba a kansa ya ware zakkar daga cikin dukiyarsa عند عند الحول yayin cikar shekara daidai sanda shekarar shekara ta cika sai ya ware zakkar to فضاءت sai kuma ya zamo zakkar nan wadda ya ware ta tozarta ta bata
لم يض- لم يضمن to ba zai biya ba wannan da aka ce fara'at ya nuna kowane irin nau'i ne daga nau'o'in tozarta matsalan gobara ce ta same ta ta cinye ta ko ko barawo ne ya ɗauke ko ruwa ne ya tafi da ita ko abin da ya kama da wannan to duk dai wannan in dai ya zamo daidai shekarar nan kafin a ce an bi shi ya ware to ba ba zai biya ba don cewa da ba da ita ga wanda suka cancanta ba in dai ba an gano cewa ya yi sakaci ne ba wajen ba da ita to wannan ne za a ce ya biya amma in dai ba ya yi sakaci wajen ba da ita ba gashi daidai sanda ta zama wajibi a kansa ya ware ta to aiko shi kenan Ah, ba ko ne akan malakomunan malakomunan to
وإن عزلها إذا- بعد الحول idan ko ya ware ta idan ko ya zama ya ware ta ba da hauli bayan ta shekara وبنى to sai ta bata wato bayan da shekara ta cika ya zama kenan an bi shi an bi shi kafin ya ware ta sai kuma daga baya ware ta to ramina a wannan halin sai ya biya a wannan halin in ta bata sai ya biya saboda ne saboda kamar ya nemi ya musun abin da yake kansa ne da farko tun da cewa aka yi daidai cikin shekarar ya ware cewa aka yi daidai cikin shekarar ya ware to tun da ya ji warewa sannan kamar yana nufin musu ne ko yana ɗan jin wani musu ko abin nan shi yasa aka ce yanzu idan da ya ware ta ɗin kuma sai ya zama wani abu ya amfa a kanta to sai ya biya sai ya biya
وإن أولها to idan ya ware ta idan ya ware zakka ثم ثم ضاع حصلها sannan asalinta ya tozarta حول إخراجها kafin ya fidda ta فإنه يدفعها للأ- للأرباب- لأربابها to sai ya ba da ita ga wanda yake sun cancanta ba ya ce to ai tun da dukiyar ta bata ai ba komai ba bara ya rike ai shi ma yanzu ya zama talaka ta iya zama talaka ko ko bai zama talaka ba yana da wata dukiyar da da banban da wannan amma dai ita wannan asalin ta ya tozarta to tun da dai yake ya tashi tara dukiyar zakar ta waje ba a kanta zakar tana waje ba ne daidai cikin shekara ba sharadi ne cewa yanzu ya zama dukiyar tana nan ba irin shi yasa da zai kashe dukiyar tasa ma da kowane irin nau'in kashewa bayan ta kashe karar kafin ya bayar ai ana bin sa zakkar dama ai ana bin sa zakkar shi yasa a yanzu da yake a, bayan ya ware zakkar kafin ya bayar sai asalin dukiyar kuma ta alaka ko sacewa kai ko gobara ko wani abin da ya kama da haka dai to wannan wanda ya ware din ya zamo shi yana nan to sai ya dauka ya bayar ga wanda suka cancanta ba ya ce bara ya rike ba ehem, ba ya yin ya ce ko shi ai ya zamo ma aiki ma ya cancanci a bashi zakka ta yi a bashi daga zakkar amma ba wannan tasan ba ba wannan tasan ba ya cancanci a bashi daga zakka in ya zamo fakiri amma ba wannan wanda shi ya fitar ba to
ومن مات قبل إخراج الزكاة wanda ya mutu wanda yake yana da dukiya zakka ta wajaba a kansa sai zamo ya mutu kafin ya fidda zakkar أو أوصالها to fa innaha ita wannan zakkar هو خير من رأس ماله ana rukwanta daga ra'asul malin daga ra'asul mali wato ba za a ce za a dubi cewa zakkan nan sai ya zamo abin da duk za a fitar bai haura sulusun ba ko ga iyaka a'a ko nawa ne ya kama zakkan nan dole za a fitar da ita zakkan nan za a fitar da ita wanda duk ya mutu akwai zakka a kansa sai an fitar da zakkan nan yayin za a fitar da zakkar daga cikin dukiyar tasa kuma daga ra'asul mali ba wai za a ce iyaka sulusun dukiyar ba a'a ko wani abin da ya kaba da haka ba kamar wasiya bace da ya ko wa'insu abubuwan kamar su ta dalili da ya wanda za a ce ba za a yadda sa haura sulusun dukiyar ba to wannan da za a ce akwai wani abu a kan dukiyar tun da dai haka dama ai duk zakka ba wata wadda yake ta kai sulusun dukiya ko duk nau'o'in zakka zakka ta dukiya haka kuɗi ɗaya ne cikin arba'in kashi ɗaya ne cikin arba'in sai yasa dama ba ta kai sulusun ba to da a ce akwai waɗansu abubuwa sun faru a kansa bayan mutuwar tasa ko akwai wasu masu suka wanda da ba a sani ba ko abin da ya kama da wannan to ba za a kula da cewa ai yanzu bashin nan ya ci karfin dukiyar ba za a rika sai dai idan ya zamo damin bashin a kansa yadda yake a wancan wakacin ya kai matsayin ya zamo ba zakka a kansa a wannan dukiyar kamar ya zamo ba shi da wata rura wadda yake za ta tsaya mukabilin bashin Mhm, amma matsalar ana binsa bashin miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu shi kuma gaba ɗaya da ya mutu ya bar miliyan ɗaya ne da dubu ɗari hudu to amma yana da wani gida wanda ba wani sarkekin gida wanda shi kaɗai ya isa ya biya wannan bashin ka ga daman zaka aika hau kansa inda yana da abun da zai biya shi yasa yanzu masalan dan an ce daga mutuwarsa cewa za a fara dubo masu bin sa bashi a biya su to ko da an ɗau wannan dukiyar ta sama gaba ɗaya dai an biya bashin nan zakkar miliyan ɗayan nan da dubu ɗari hudun da bai bayar ba dole ana bin sa a wannan gidan kafin a ce a yi maganar rabawa in ima za a yi masa sai an dubi wannan zakkar za a fitar zakkar wannan dukiyar haka da ya mutu ya bari Ah, wannan ba ah, wannan zakar dukiyar da ya saya miki ya bari tunda zakka ta wajaba a kansa a cikinta domin zakka ta wajaba a kansa a cikinta wannan bashin ko da yake yanzu masalan ta yi an ɗebi kuɗinsa haka wanda ya mutu ya bari an biya bashin tunda daman cewa aka yi eh, abinda ake farawa kafin a yi maganar gado ko wasiya sai an fara biyan bashin in ru'un qad qaddara al-mununa kufina summa udiyat biyuna wa ba da zati na fazul wasiya wa ya ka'ul mira su fil bakiya idan mutum kad kuddiral mununa an kaddara masa mutuwa kustina farko abin da za a fara dubawa a cikin dukiyarsa a duba a ga wahalce wahalcen kai shi sa shi a tsabari eh ba a samu wanda za su yi ko ba a sami wanda za a yi ba dole a ɗiba a dukiyarsa a yi masa to bayan nan ko su ma'udiyar diyuna sannan duk bakin da ake bin sa a biya wanda ma malamai suka ce inda ma ake cewa a gabatar da mu'unatu tajhizi wato harshen binnewan akan bashi sai in ya zama bashin nan bai jingina ba amma idan sai da ya bada jingina ya karɓo bashin to abin da yake haƙƙi a fara karɓo a fara biyan bashin a karɓo abin da ya bayar jingina tunda ga al'ada an san wanda duk ya karɓo dubu ya ba da jingina wani abu to abin nan da ya bayar jingina ya fi dubu ba a ba da a jinginar abu a karɓo bashi fiye da kimarsa ga al'ada to
ويسحب في صدقة في صدقة التطوع السر don so boyewa a cikin sadakar da yake ta ta ɗauki duk wani abu da bawa zai bayar nafila ba wajibi ba to abin da ya fi ya ɓoye inda yake wannan nassin qur'ani ne in tubdu sadaqati fa ni'im ma hiya wa in tunfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa nukaffir ankum min sayyi'atikum to وصرفها إلى أقارب haka nan kuma sadaka wadda take ta tsawuyi an fi son bawa wanda zai ba da ita ya ba da ita ga waɗanda suke yan uwansa ya ba da ita ga yan uwansa wanda ya ɗau sadaka ta ta tsawuyi ciyarwa da zai wanda yake ba wajiba a kansa ba ya ba da ɗan uwansa to wannan ya samu ladan- lada biyu ga ladan ciyarwa saboda Allah ga ladan sada zumunci in ko ya bayar ga wanda yake bare to ya samu lada ɗaya ya sami ladin ciyarwa kawai a ce ba da ita ɗin kenan ga ɗan uwan ya fi fiye da ba da ita ga wanda yake a bare wanda yake nesa to والجيران haka nan an so ita zakka wadda take a ita sadaka wadda take ta nafila a ba da ita ga makota mutum ya fara baiwa makotansa sai ya zama ga makotansa suna bukata ya ɗauka ya ce zai kai wani waje nesa a'a in ya haka ya samu ladan amma dai ya tozartar wa kansa abu mai yawa ya bayar da makotan nasa ya fi masa ita ku ita ma zakka ta farilla to su ma makotan sun cancanta a ciki ba wai ba su cancanta ba illa iyaka kai ya ce zai keɗance makotan nasa da ita saboda za a dubo abin da ya ta farilla aka ce kai ya ce zai keɓance makotansa da ita domin ana hango kai ya zamo akwai wata manufa ta zuciyarsa a ciki ko yana so su dawo abin da yake nasu ne amma yana so su dawo kuma suna ganin girmansa da shi amma da kake ta nafula daman ai ba nasu bane ba nasu bane nasa ne an ce dai an so ya ba su ne in ya ba su shi kenan amma ta farilla zakka ta farilla dama wannan ai haƙƙin su ne haƙƙin su ne ya ba su to kuma in yace zai bayar ga makotan me yiwa yana yin haka ne dan su ringa girmama shi ko su ringa ganin ɗaukakarsa a wajen shi yasa aka ce to ya ba su amma kai ya ce zai keɓance su ya ba waɗansu ma wanda suke na nesa don kai ya zamo ya tafi da dukiyar a cikin wani abu ya ba da zakar a cikin wani abu wanda mai yiwuwa yana da wata manufa tasa a zuci a ɓoye kamar yan uwansa ma ya iya ba su daga zakka amma kada ya keɓance su da ita yadda a can aka faɗa a cikin muhutasar cewa wal istinabatu ya halatta wanda zai ba da zakka ya sa wakili amma son haka wanda zai ba da zakka ya wakilta wanda zai raba zakkar daga gare shi ba shi ya raba ba wakar ta jibu akwai ma inda istinabar ya sa wani ya raba zakkar a maimakon sa za ta zama wajiba idan na musu shi zuciyarsa za ta saurari a gode masa idan ya fidda zakkar nan ya bayar ya saurari wanda aka ba zakka din ya gode masa yadda in ba in bai gode masa ba ba zai ji daɗi ba har ba to yana duban cewa abin da har yau dukiyarsa ce wanda shi ko ba tasa ba ce eh wannan in faɗa masa cewa a dukiyar tasa to ita ba tasa ba ce lalle in dai lokacin ne ga ko waɗanda su ne masu ita su ne suka cancanta to shi ya sa ko zai ringa dubo kwakwara ko zai ringa gori a kan ya bayar to duk a nan wakar ta jibo sai zama ta waje ba to wakuri halahu fi da izin ta hasisu a ƙari da shi an ki shi wanda aka ba rabban ya ce zai keɓance yan uwan mai dukiyar ko ko shi yan uwansa wanda wannan lamirin ta yi ya zabo ya koma kai shi kansa wanda aka ba rabban ko ko shi mai dukiya wanda aka ba shi rabban zakka kai ya ce yan uwansa kawai zai ba haka karahiya ne in yi haka ba wai ba ta isa ba ta isa amma da ya aikata karahiya haka nan kai ya ce zai keɓance yan uwan mai dukiya da zakkan nan ya ce yan uwan mai dukiya kawai zai raba zakka saboda in yi haka kamar yana son baɗi ne a sake ba shi wakilcin tun da aka je aka yi godiya ka ji kenan wato ya gyara kansa ne kenan wanda shi yasa a sannan to haka kuma shi kansa mai zakkar ya ce zai keɓance yan uwansa da ba da zakka karahiya ne inda ya zamo ba wanda shi da su ne yake wajibi a kansa ba amma waɗanda shi da su yake wajibi a kansa wannan ba ta isan masa ba ya ɗau zakka ya bayar ga makusancinsa wanda wajibi ne shi da shi to wannan zakkar ba ta isan masa ba amma a masabar mu akwai riwaya biyu inda mace ya zama mace mai kuɗi ce zakka ta wajaba a kanta ta ɗauka ta ba mijinta to wannan zakkar ta isan mata ko ba ta isan mata ba inda can a mutasar yake faɗa wa fi da'i zaujati zauja ha riwaya tani akwai riwaya biyu a masaba a cikin mace ta ba da zakka ga mijinta wasu sun ce akwai riwaya cewa ta isa akwai riwaya cewa ba ta isa ba wanda suka ce ta isa dai suna duban cewa to ai akwai hadisin abdullahi mas'udi a matarsa zainabu zainabu mata abdullahi mas'udi da ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi tace tana son ta fidda sadaka wa za ta ba ga mijinta ba shi da komai sai sai annabi yake ta ba shi to kaga aka nuna mata cewa ta ba su wasu ce to ai ko da ta farilla ce ta dauka ta bayar ai ba komai cewa daga ba ne yiwa shi ya dauka a cikin abin da ta bayar din nan ya ba ta a cikin ciyar wacce da take wajibi a kansa ba ta warware zakkar da ta bayar ba tunda kowa ya bayar ne ta wata fuska ita ta bayar ne cewa zakka ta wajaba a kansa kuma a kanta kuma cewa shi wannan fakiri ne ya cancanci a bashi shi kuma ya ba ta ne kan cewa matarsa ce shi yasa kowanne da fuskarsa sai ko suka ce a'a ai kai ya zaro ta bashin ne da tunanin cewa ko hangen haka shi zai ƙara yalwatawa a cikin nafakar da yake bata kaga ta yi ne dan kanta kenan ke yasa musamman ma akwai ruwaya biyu abu abdullahi muhammad bin ismail al-buhari ne sahihi shi a wajensa yake ya inganta buhari yana da masabarsa ko yana da zaɓe-zaɓe da yawa wanda suke nuna cewa dai shi mustahidi ne mustajilli ɗaya daga ciki shi wannan matsalar cewa mace ta ba mijinta zakka yace yayi daidai in dai mijin yana cikin wanda suka cancanci zakka ita kuma zakka ta waje ba kanta ai shi kenan sai ta bayar sai ta bashi to ita zakka wadda take ta ta tsawuyi zakka wadda take ba wajiba ba son ta ya karfafa a watan ramadan an fi son a yi ta a watan ramadan fiye da kowane lokaci inda ya zo a hadisi ingantacce cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ba san da yake yawaita baiwa kamar idan watan ramadan ya zo shi yasa watan ramadan an fi son a yawaita daga sadaka ta taɗauri a yawaita daga sadaka ta taɗauri a cikinsa to ai shi ke nan a a to a a ce to idan ya zamo idan da so samu ne a ce akwai hanyar da za a bi wadda yake za a ba su koda ta nafilar ce amma in ya zamo za su gabatar da ita su bayar saboda wannan dalilin to idan dai ya zamo ai a kusa ne akwai kauli ko da a musamman wanda yake mai karfi da cewa ta inganta ko kamar in ya zamo bai fi wata ɗaya ba kamar ya zama a watan shawwal ne zakar za ta waje ba a kansu amma idan ya zama musalar sai watan muharram zakar za ta waje ba shekarar za ta cika shi ko mai dukiyar ya gabatar tun a watan ramaran ai wannan bai daidai ba saboda akwai bambanci ko da akwai waɗanda ya je sun tafi hakan haka daga malamai amma mafi yawan malamai a sannan in ya zamo bambancin da yawa sun tafi kan cewa da isa ba don koda ba sabar shafi'awa wanda su daman kauli ɗaya akwai kauli da cewa a gabatar amma cewa suka yi kamar wata guda yadda su yake faɗa a cikin kaukabo ko hukumar shari'i in ta gayyara ila suhulatin li amrin azura ma qiyamin wajibi amma kiyamis sababil asali sam bi rukhsatin ka akali maitin wa salam wa qabla waqtin az-zakata adda ba da zakata kun cika shekara ruhusa ne ruhusa ne kuma wannan ruhusar asali a wajen su shatawa mubaha ce shine a can wata wal kasara wal isdara ila jahada hatiman mubahan mustahabban wa khilaf aula wa illa fa ziratun turab shi yasa shi wannan a wajen su mustahaddi ne saboda asalin maikin wannan hatiman wajibi ne salaman ko mubaha a ruhusa ce wadda take mubaha wa kabla lokacin zakata da wannan mustahabbi ne to amma kada ya zamo ya haura wata biyu ko wata uku ko da masabar shafi'awa a a wannan ya jinkirta ta sai wakacin ya yi ai ba daidai ba ne idan hukuma ce zai ba ta jinkirta zuwa wakacin ba komi amma shi ya jinkirta ta zuwa wakacin ai ba daidai ba ne in ai ba daidai ba ne gashi an ce idan ya jinkirta din ko da wani abu ne ya samu dukiyar da ya fitar sai ya sake biya saboda cewa jinkirtawa ba daidai ba ne to to alhamdulillah ya ba shi wanda ya kawo a to wannan kuma ai masa ihsani ne amma dai kada ya zamo shi wanda ya kai din ya dauka cewa ba a bashi ba ba a yi daidai ba inda zai dauka ba a yi daidai ba to ya zama ma ba daidai din ba ne a bashi tunda in yana bukatar cewa sai an biya shi ne a kan rabawar to ko dai ya zama na a dauka cewa yana cikin amilin zakka a ware masa daga ciki da sunan amili amma ba cikin wanda yake ya fitar dan ya bayar ga mutane ba ko kuma ba adalin zakka ba ne shi wanda ya cuta sai ya raba ma zakkar ya biya shi amma ba a cikin wannan din wanda ya bare sai a ba a bashi an yi ba daidai ba amma idan shi ne ya masa to wannan aiki ya ya kyautata masa ya masa abu ne wanda yake ya ji daɗin sa shi kuma ya masa nasu ya masa nasu to wannan ba ko ne to wannan babi ne na hudu a cikin hukuncin azumi.
Na'am. Wa huwa insaku an shahawati Wato saumu azumi shine rukuni na hudu daga rukunan addini bayan shaidawa da sallah da zakato kuma sai azumi. Asalin kalmar saumu tana nufin kamewa, wa huwa insaku shine kamewa an shahawati daga baki ɗayan sha'awace-sha'awace.
an sayar baɗani daga shawa baki ɗaya shafi shawace na ciki wal faraji da kuma na faraji baki ɗaya shawa na ciki da kuma na faraji yau man kamilan asalin kalmar tomu tana nufin zarar kamewa kamewa ma daga komai wanda yake an rike shi an hana shi tasarrufi za a ce an masa saumu kamar yadda mawaƙi yake cewa hailun siyamun wa hailun gairu sa'imacin تات الأجاج وأخرى تألف اللجمة هيل سيامون أقوى إنسي دواكان وانديك أن توريس وهيل دور سائمة وهيل أقوى كما دواكان wanda su ba a daure su ba akwai dawakan da ba a daure ba to asalin kalmar somu tana nufin daurewa a shi ne azumi kamar ya daure kansa ne daga sha'awa sha'awace guda biyu sha'awar ciki da kuma sha'awar faraji to yawman kamilan yini cikakke daga hudowa alfijir har zuwa faduwar rana
dini ya ci taɓarruli ilallahi ta'ala da niyyar ibada da niyyar ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dan mutum ya kame ba da niyyar ibada ba wannan ba a ce ya samu azumi ba wanda yake ya kame da niyyar ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ake cewa wato yayi azumi shine mai azumi
fi gairi zamanin hairi a cikin wani zamanin haira mace tana cikin yan haira ta ce za ta yi azumi kama azumin bai wajaba ba a kanta a yayin nan hari za ta yi sai bayan hairar ta rama cikin za ta yi azumi ta cikin yan haira to wannan azumin da ta ta ce ta yi sabo ta yi sabo kuma azumin tafi gairi zamanin hairi a wani zamanin haira ba a yin azumi a cikin jinin haira ko jinin biki jinin biki shi ma hukuncin sada da hukuncin jinin haira
وأيام الأعياد wa'ayya to ehe wa'ayya nil a ayadi a wani kwanukan idoji ba a yin azumi ran idin karamar sallah ba a azumi ran idin babbar sallah haka nan kwanaki biyu da suke ran babbar sallah to duk wa'annan ba a azumtar su ba a azumtar su
walisani salasatu arkanin shi azumi yana da rukunai guda hudu azumi yana da rukunai guda hudu salasatu wato salasatu Na'am.
to yana da rukunai guda uku azumi yana da rukunai guda uku na'am al-awwalu rukuni na farko al-imsaku an al-mufadirati kamewa daga dukkan abin da zai bata azumi duk abin da zai bata azumi ya zama mai azumin ya bar aikata shi na'am kal jima'i kamar saduwa da mace wa ikhraj al-mani ko kuma kokarin fidda mani wal ba fitarsa ba na'am ba furujil maziyi ba ba furujil maniyi ba ba wai zara fitan maniyin ba dan maniyin ne ya fita daga gare shi ba shi ne ne ya fitar da shi ba Na'am.
wannan ba komai shi yasa wanda ya mafarki a yin ramaran azumin sa yana nan Na'am.
wanda ya mafarki tunda wannan huruji ne ba ihraj ba ihraju ba na'am kuruju abu ya fita da kansa ihraju ko a fito da shi Na'am.
a fito da shi kuruju masdarin kharaja ne ihraju ko masdarin a kharaja ne Na'am.
to wal mazi haka nan kuma rashin fidda maziyi Na'am, a kada ya kokarin fidda maziyi dan maziyi ne ya fita da kansa wannan ba komai Na'am.
dan maziyi ne ya fita da kansa ba tare da wani sababi na daga gare shi ba to wannan ba komai na'am wal au'i da rashin fidda amai ba wai aman ya fita da kansa ba dan alban ya fita da kansa shi ma bai warware azumi ba amma kada a jawo aman aka jawo azu- aman aka yi shi wannan ya bata azumi na'am wa isal al-akli wa shurbi da kuma barin sada ci da sha abinci ko abin sha aw ghayrihima ila ko wani al-khalqi su ilal halki zuwa makogoro kada a sada abin da yake abinci ne ko abin sha ko wani su ma Na'am.
kamar ah, hayaki a sada shi zuwa makogoro Na'am.
to a bar Na'am.
haka min al-fami daga baki ne ko daga hanci na'am wal udhni ko daga kunne wal aini ko daga idanu na'am الثاني na biyu daga rukunan azumi النية niyya نعم. فلا يصح الصوم بدونها فردا an fala ya suhu saumu biduniha azumi baya inganta ba tare da niyya ba azumi baya inganta in ba niyya kafin azumi ya inganta dole sai an yi niyyarsa to faran نعم فردا uhu ne أو نقلا أو نفلا uhun faran azumin na farilla ne aw nafilan ko na nafila wato azumin ko na farilla ne ko na nafila ba makawa sai an masa niyya sannan yake ya inganta نعم ويشترط فيها an shaɗanta a cikin niyyar nan أن تكون معينة ta zamo a bar ayyanawa نعم wato a nan akwai wasu matsaloli guda uku akwai matsalar da ake kiranta ta'ayinun niyyati shine ayyana nau'in azumin da za a yi in mutum zai azumin lamaran gobe yi niyya azumin lamaran cewa daga ramaran ne zarar niyya azumi kawai ba tare da ya nuna na ramaran ba wannan ba zai isa masa daga azumin ramaran ba in zai azumin arfa gobe ne arfa zai azumin arfa ya ne cewa azumin arfa in ne azumi kawai zai samu azumi ne na nafila amma da samu azumin da yake ya kai matsayin na arfa ba sai ya ayyana to wannan shine mas'alar ta'ayinin niyyati kenan akwai sabani tsakanin malamai akai نعم Mhm, mu dai a masaba mu yanda aka fara faɗa haka yake amma akwai masaba da yake sun tafi zuwa cewa ayyana niyya azumi ba lalle ba ce in mutum ya niyya azumi ya tashi da kowane irin azumi wannan azumin ya isa masa in ya za- ya za- ya yi az- niyya azumi kamar a masabar abu hanifa ko da wata ramaran ne masalan ma mutum ya niyya cewa shi gobe zai azumi ne na nafila ko na ramuwar azumin da ya sha bara ko wani azumi na bakanta to duk dai ya inganta gare shi daga azumin ramadan wannan nafilar bai kai ba hakanan ko ramuwar bai kai ba wannan ramadan din na wannan shekarar shi ya azumta a masabar abu hanifa wannan ta ke kira ta'ayinun niyyati akwai kuma mas'ala ta biyu tabiyutun niyyati akwai kuma ta uku ita ce tajdidun niyyati duk wannan matsalolin guda uku akwai sabani tsakanin malamai a cikin su نعم yanzu dai an magana kan ta'ayinun niyyati ayyana niyya نعم بأن بأن ينوي أداء فرض ramarana ramadana masala masalan su ne kamar misali ya niyyar cewa wannan azumin da zai zai yi ne da ba da farilla ramadan ba ramuwa ba ce a daɗi ne kuma na farilla na ramadan in yi niyyar bakanta ba ta isan masa ba in yi niyyar ramuwar ramadan bara bai isan masa ba a masabar mu
mubayyafatan kuma sharaɗi na biyu na niyyar ta zama an kwana da ita wato zamo ya yi niyya kafin hudowa alfijir shi ne ma'anar tabiyyat niyya ke Mm.
wannan ita ce mas'ala ta biyu daga cikin mas'alolin wannan babu Mm.
tabiyyat niyya Mm.
kwana da niyyar azumi to fala tasihu naharan yin niyyar azumi da rana bata inganta ba mutum sai bayan alfijir ya keto da aka ce da rana ba wai ana nufin bayan hudowar rana ba a'a bayan hudowar alfijir ana nufin rana ta shari'a a nan ba ana magana ne kan rana ta lugga ba rana ta lugga sai rana ta fito rana ta yi. rana ta shari'a ko da zarar alfijir ya keto rana ta yi dare ya fita to ana ana nufin rana ta shari'a ne dan ana magana ne a shari'ance ba a lugga ba to shi a, wanda ya niyya azumi bayan alfijir ya riga ya ce to wannan niyya tasa ba ta yi ba jazimatan ahan wato kuma wannan shi ma a masabar mu ne yake haka masabar imami shafi su sun tafi zuwa cewa akwai inda niyyar azumin bayan hudowa alfijir yake ya inganta akwai inda bai inganta ba suka ce azumin da yake na farilla dai wajibi ne a masa niyya kafin hudowa alfijir azumin da yake ko na nafila a iya barin sai bayan alfijir ya hudo ma a yi niyya ba komai dan an yi niyya bayan hudo alfijir ba komai azumin ya inganta an fi son dai a yi niyya kafin hudo alfijir din ko a wajen su ko da ana nafila da suka je yin niyya bayan hudo alfijir ta isa amma an fi son a yi kafin hudo alfijir sai dai idan mutum ya bari ma sai bayan hudo alfijir yayi ta isa masa wato su hujjar su in bai ci kome ba daman sharaɗin ne zama bai ci kome ba bai aikata wani abin da zai hana ingancin azumin ba Mhm. su hujjar su mu dai hujjar mu babba ita ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la siyama liman lam yubayyitu niyyata min al-layli ba azumi ga wanda yake kwana da niyya azumi tun dare shi kenan tunda an kore ingancin shi kenan sai aka ɗauka kan cewa da na farillar da na nafilar duk ɗaya ne dole a kwana da niyyarsa su ko shafi'awa suka ce to wannan hadisin haka ne ya zo amma kuma mun ga hadisi ingantacce wanda aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga wajen Aisha da safe ya tambaye ta kuna da abinci in da ce akwai sai ya ce to a kawo sai a kawo masa ya ci in da ce babu sai ya ce to shi kenan zan yi azumi sai ya tsore da azuminsa kaga shi kenan da can da ya niyya azumi ba sai a sannan Eh.
wanda bayan hudowa alfijir ne to shi yasa shajawa suka ce to ashe wancan hadisin cewa la siyama liman lam yubayyitu niyyatan min al-layl sai a dauka bisa cewa azumi na farilla ake nufi a wannan kuma hadisi da ya zo daman gashi ya zo a fili cewa azumi ne na nafila shi yasa sai kowanne a bashi a matsayinsa azumi na farilla ba za ta yi a yi shi ba ba tare da an yi niyyar kafin hudowa alfijir ba azumi na nafila ko a iya yin niyya bayan hudowa alfijir ma har zuwa walaha madaukakiya duk lokacin niyyar azumin nafila ne hanafiyawa ko suka ce ai azumi duk a wajen hukunci ne yake ya bambanta amma a tsarinsa ai duk ɗaya ne ai da azumi azumi ne a wajen hukuncinsa ne yake ya bambanta amma a ainihin tsarinsa ba shi da wani bambanci ba bambanci tsakanin azumin farilla da azumin nafila sai a wajen hukuncin kawai wannan lalle ne wannan ko an so shi yasa suka ce to ashe tun da yake azumi na nafila ya inganta da niyya da bayan hudowa alfijir to na farilla ma ya inganta suka ce kamar wancan hadisin lafiya malamin lami da yutin niyyata minan laili to mujmali ne saboda a wajen su a masabar imami abu hanifa duk inda yake an kawo kore abu wanda yake ba a kawo ta ina aka kore ba ya zama kuma abin za a ga ya samu daga wanda yake bai cika wannan sharaɗin ba to sai a ɗauka cewa wannan korewar bisa ijimali ne yanda imami suyuti yake faɗa a kaukabu stadi wa na haula nikaha illa bi wali wa qad hukiya دخولها في المجمل ونحو لا نكاح إلا بولي wato farko yake cewa huwa allazi lam tattarih dilalatu falaysa minhu illa bat iradatu ayatu sariqatin wa masfur ra'asi wa hurmatun nisa wa raf'ul ba'asi wa nahwu la nikaha illa biwali wa qad husi dukhuluha fil mujmali abinda ake kira mujmali shine abinda bayaninsa abinda ake nufi da shi bai fito a fili ba shi ne mujmali wanda ya gabata garin cewa dai shi mujmali akwai abubuwan da yawa da suke kawo ijmali ko istiraki a lafazi ko tasarifi ko makomar lamiri ko makomar sufa duk irin waɗannan suna kawo ijmali ko a to shi yasa mu a waj- a masabar imani shafi da ta imam malik ma kamar ayar da ta zo cewa a shafi kai tunda ba a yi bayanin kan iyaka ina za a shafa ba duka ne ko ba duka ba to mu a wajen mu ba mujmali ba ne duk da cewa ba a yi bayanin cewa ga iyaka inda za a shafa ba mu sai muka ɗauki cewa wannan ba da aka sa ta nuna umumi wamsahu bi ru'usikum ba ku ɗayan kan naku a sai kamar kan za a sa a shafa ma kenan nan ana nufin a nuna cewa a shafi baki ɗayan kan shafi'awa ko suka ce a'a iyaka inda za a ɗora yatsun hannu guda uku ai shi kenan ya isa in aka ɗora mutum ya ɗora hannunsa a kansa ya ɗauke ya shafi kansa da ya ce ya yi ya shafi kansa sai ya isa kenan wajen shafi'awa hanafiyawa ko suka ce a'a mujmali ne wannan ayar ta sha farkai mujmala ce shi yasa su a nemo hukun bayaninta a sunna to an wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa musu abin da yake gwargwadon rubu'i na kai yasa suka ce to karancin abin da zai isha a shafa kai a shafi rubu'in kai haka nan kamar eh, ayar cewa a yanke hannun barawo wajen malikawa da shafiyawa suka ce ba mujmala ba ce ko da yake ba a bayanin zuwa iyaka ina za a yanke hannun ba hannu ana sakin hannu kan iyaka shafin hannu kawai ana sakin zuwa nan ana sake zuwa nan gabar ah, gwiwar hannu ana sake har zuwa kafada ma duk yadu ne to an ce ko tsari ko tsari ka faɗa da wa aidiyar huma aka ce to wannan ai duk da aka dai ba mujmali bane sai a ɗauka alal ala aqalli ma ya kawo alai hismul yadi bisa karancin abin da sunan hannu zai afu a kansa shi kenan sai a yanke zuwa nan kenan to sha halafiyawa ko suka sha a mujmali ne sun ce wannan a wannan ayar mujmala ce wa hurmatul nisa haka nan in aka rafa hukunci ga aini wa raful basi wa fi al ummatul hadaw wal wal nisyan wa mastakrihu alaihi wa na ulalika illa bi wali to shine irin wannan to duk wajen mu malikawa da shafiyawa wannan ba mujmali bane amma hanafiyawa to su ce mujmali ne la siyama liman lam yati niyyata min al-layl mujmali ne a wajen su ba azumi mana iri ba azumi ingatacce ba azumi cikakke ba azumi abin kwadaitarwa a kansa ba azumi mafifici to ta yi kowanne aka shafi a cikin wannan kowanne aka kaddara magana ta cika a ce to tunda ba a san wanne ne za a kaddara ba ya zama mujmali ne kenan abu ne wanda ma'anarsa ba ta bayyana ba suka ce su a wajen sa dauko cewa ingancin aka kore kawai to ba daidai bane tunda in aka ɗauka aka kaddara ba azumi mafifici magana ba ta cika ba ai magana ta cika ta fito da ma'ana to me zai sa a ce lalle dan an ce ba azumi a ce ba azumi ingantacce ake nufi me yawa ba azumi mafifici ake nufi me yawa ba azumi cikakke ake nufi kowanne ya yiwu a ciki to shi yasa so auren su tafi ai irin wannan mujmali ne da shi to a tunda yake azumin nafila ya inganta cewa ai niyyarsa da rana to wannan hadisin sai mu ɗauka kawai ma kan cewa mafificin ake nufi in mutum ya niyya azumin farillar da daddare kafin alfijir ya hudu ya yi fi kyau amma in ya bari ma daga baya ya inganta a wajen su halafiyawa to akwai masabobi uku dukkan waɗannan matsalolin akwai kunce kunce da yawa da suke komawa a kan su ta fannin usulu da kuma hujjojin da kowannen su ya kafa hujja da shi guda uku ne dai
jazimatan kuma niyya ta zamo yan- yanke wanda ya niyya cewa idan gobe daga ramadan ne to ya niyya azumin goban wannan ba ta isar masa ba sai in ya tabbatar cewa goban daga ramadan ne
kan niyyatul mutaraddidatu niyya mai kai kawo batilatun fatacciya ce kaman nawa lailata shakki wanda ya niyya dare na talatin daga sha'aban wanda bai tabbata an ga wata ba na'am siyama gadin ya niyyar azumin gobe in kana min siyami ramadana mun in kana in kana min siyami am in kana in min ramadana ya kasance daga watan ramadan ya tabbata cewa an ga wata ah, lam yujzihi to wannan niyyar tasa bata isa masa ba domin niyya ce mai kai kawo kam arasu al-thalithu ah wato na uku shine tajdidun niyyati sabunta niyya kama azumin ramadan bayan ta'ayyunin niyyati da kuma ah, wato ta'ayyunin niyyati eh, da tabitin niyyati sai kuma tajdidun niyyati sabunta niyya wanda mu a masabar mu mustahabi ne azumin ramadan da duk wani azumi ma wanda yake wajibi ne a jeran tashi to sabunta niyya mustahabi ne mutum ya niyya daya ta isa masa wakafat niyyatun lima yajibu tatabu'uhu wanda mai mutasar yake faɗa to azumin macen da take haila tana azumin ta niyyar daukar azumin tana ci azumin ya ba idan aka sami yankewa ai duk azumin da yake wajibi ne a jeran tashi sai ya zama kuma an yanke shi saboda wani dalili Na'am.
to dole in za a koma sai an sake niyya wacce niyya ta farko bata isa ba Na'am.
niyya farkon bata isa ba sai an sake niyya to al-thalithu na uku daga rukunan azumi zamanu sawmi zamanin azumin zamanin da za a afkar da azumin a cikinsa wa huwa min tulu'i al-fajr shi as-sadiq ne daga hudowa alfijir magaskanci Na'am.
hudowa alfijir wanda yake magaskanci ba wanda yake ake kiransa zanabu shirhani ba Na'am.
ba zanabu shirhani ba Na'am.
jelar a wuciyar kura Na'am.
wanda shi alfijir na ƙar- na ƙarya ke ne wanda zai fito a ga ya ɗaga kuma sai a ga ya kwanta ba hasken ya shafe Na'am.
ya koma ba to wannan ba shi ake nufi ba alfijir wanda yake magaskanci wanda in ya fara fitowa zarcewa yake Mm.
ila ghurub ash-shamsi har zuwa faduwar rana Ah.
har zuwa faduwar rana fi ghairi ayyami al-hayd wal a cikin nifas wani kwanukan jinin haira da kwanukan jinin biki na'am wa yawm al-fitr da ra- da ra- da ranar sallah karama wa yawm an-nahari da kuma ranar sallah babba wal- wal yawmaini da adahu da kuma ba'adahu.
kwanuka biyu da suke bin ranar sallah babba نعم لغير متمن- متمتئ ga wanda yake ba ya tamattu'i ba bai umra a shi a watannin hajji ba shi wanda yake ya umra a watannin hajji in bai samu abin da ba zai hadaya da shi ba sai ya kwa- sai ya azuci wannan kwanuka biyu da suke bin a su babbar sallah da na uku ma da yinin na uku wato su ake kira kwanukan mina inda an ce idan bai samu hadaya ba ya azumin kwana uku a wajen hajji ya azumin kwana bakwai kuma in ya koma gida kamar lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'atun tilka asharatun kamila to الحمد لله to alhamdulillah